من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي تيجي بعد كراتين دمكي أو للتاهي اصطلوا الحديث نا العلامة فقيه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى bayan mun ga kutubu sita mana ya kusan rihe wannan littafi da adabul ilmi alimi wal muta'allim ladubba na al'alim malami wal muta'allim da mai neman ilimi yana mai karantarsuwa mai da'awa kuma da wanda ake karantarsuwa wanda yake neman ilimi ƙala fa'idatul ilmi kan mu mance da yau muna 20 ga watan shawwal shaban afwan hijira mazala sallallahu alaihi sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ta ishirin da uku malamin fara ya ce fa fa'idatul ilmi wa samaratihi fa'ida ta ilimi da amfanin ilimi shine al'amalu bima ulima amfanin ilimi fa'idar shi da amfanin shi shine a yi aiki da abin da aka ilmanta abin da aka sani al'amalu bima ulima faman lam ya'mal bima alima kana ilmuhu wa balan alai dukkan mutumin da bai aiki da abin da ya sani ba to ilimin shi ya kasance bala'i ne a kan shi a nan ana nihin ilimi mai amfani ba ilimin shari ba ilimi na shari'a ba ilimin bokanci ba ko abin da ya kama da haka wa hujjatun alaihi yau malkiyama mutumin da bai aiki da abin da ya ilmanta ba na shari'a to hujja ce gobe a kan shi ranar kiyama kama kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam kama yadda annabi wanda tsirayen Allah damuncin shi su kara tabbata gare shi ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka al qur'ani ne hujja ce taka gobe kiyama za a tambayi mutum me yasa kai abu kaza aka ce Allah madaukaki kai ka ce ayi ayi abu kaza a cikin al qur'ani mai girma ko kuma kai ka hana abu kaza a cikin al qur'ani mai girma au alaika ko kuma alkur'ani ya kasance hujja ce a kan mutum don me ka yi kaza bayan ka san cewa allah ya ce a yi kaza don me ka bar kaza bayan ka san alkur'ani allah cikin alkur'ani allah ya ce ka a yi abu kaza ka aikata kai kuma ka karanta ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها kowanne daga cikin malami da mai neman ilimi akwai ladubban da ya kamata ya kula da su ya kiyaye su min hama huwa mushtarakun bainahuma daga cikin wannan ladubba wanda ya kamata su kula da shi a cikinsu akwai wanda suke tarayya da juna wa minha ma huwa mukhtassun bi ahadihima kuma daga cikin wannan ladduba akwai wa'anda ɗaya daga cikinsu ya banta da shi kowanne ya banta da nashi famin al'adabul mushtaraka na daga cikin ladubban da suka yi tarayya da su cikinsu ikhlasun niyyati lillahi ta'ala tsabtatar da niyya ga Allah madaukaki neman karantarsuwa domin Allah ɗaukar ilimi neman ilmantuwa domin Allah ba da wani ba بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله yayi niyya da neman ilimin shi da karantarsa da zai kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki da wannan nau'i na ibada domin ilimi neman ilimi na shari'a ibada ce sai nihi Allah madaukaki da ita bi hifzi shari'ati yayi niyyar ya nemi wannan ilimi ne ya karantar da wannan ilimi ne domin ya kiyaye shari'a ta Allah madaukaki wa nashriha kuma ya ga wannan shari'a ta Allah ta watsu a duniya an yi aiki da ita wannan shi ne babban manuwa wanda ya kamata ya sa a kan shi wa rafi'il jahli anhu wa anil umma kuma yi niyya hallau ɗauke jahilci fitar da jahilci daga karan kanshi kuma ya fitar da jahilci ga al'umman musulmi faman nawa bi ta'allumihi al-ilma ash-shar'i shay'an min ad-dunya dukkan wanda ya nihi da neman ilimin shi ilimin shari'a ya nihi wani abu ba Allah ba ya nihi wani abu na duniya faqad arrada nafsahu li'uqubati to tabbata ya bujiro kanshi ga hukuma Allah madaukaki fa fil hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya zo a cikin hadisi annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfa al-jannati yawm al-qiyamah dukkan wanda ya nemi ilimin wani ilimi ta'allama ilman ya karanci wani ilimi mimma yubtaga bihi wajhullah ilimin da da shi ake neman Allah yarda Allah madaukaki Allah ake nihi da wannan ilimi la ta'allamuhu illa li yusiba bihi ardan ardan min ad-dunya bai ilmanci ba bai nemi ilimin shi ba sai dai kawai dan ya samu wani gajiya ta duniya wani ɗan abu kaɗan arziki na duniya ko kudi ko matsayi ko abin da ya kama da haka lam yajid urfal janna to ba zai samu ba zai ji ba kamshin aljanna yau malkiyama ranar kiyama yani rihaha ana nihin kamshinta rawahu ahmad wa abu daud wa ibn majah wannan hadisi na daga cikin hadisan da gaskiya suke barazana ga dukkan mai neman ilimi da wanda yake karantar da shi asalin ilimi na shari'a mutum baya neman shi saboda wata manufa ta duniya sabanin abin da muke ganin malamai da yawa yanzu sun ɗauki musamman ma alkur'ani wata fuska ce ta neman dukiya ba zancen a yi aiki da shi ba sai zancen a ana sauka gidan wani a je a yi sabke ƙur'ani a ba da kuɗi a ci albarkacin makaranta kuma alƙur'ani ba a yi shi don haka nan ba tun ya karanci ilimi ne don ya yi aiki da shi ya karanci alƙur'ani don ya yi aiki da shi sauran al'abari na gwagwarmayar duniya mutum zai tukuha ne ya zuwa kasuwanci ko noma ko kiwo ko abin da ya kama da haka ya samu abin da zai kare mutuncin kanshi nam qala wa ruwiya annahu qala arwaitu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man talaba al-ilma li yujari bihi al-ulama aw li yumari bihi al-sufaha aw yasrufa bihi wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nara duk mutumin da ya nemi ilimi domin liyujari bihil ulama ya yi gasa da malamai shi ma ana lissafa malamai shi ma a lissafa da shi ya yi katin ƙaho da shi cikin malamai aulu yumari bihi sufaha ko kuma ya yi kawa wawaye jahilai jayayya ya yi kwatankwalarsu saboda ya kwatanta shi mai ilimi ne au yusrif bihi waju wujuhan nas ilai ko kuma ya karkatar da fuskokin mutane zuwa ga shi aikace ai ka ilimi sai wani ka karatu sai wani adkhalahu Allahu nar Allah madaukaki zai sanya shi wuta rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne imam al-albani rahimahullah ya kyautatar da shi a cikin sahih wa targhib na sunan tirmidhi آه، صحيح وضعيف عفوا نيمة مس الترمذي رحمه الله نا سنن الترمذي والله الإمام الألباني رحمه الله أبنبي العمل بما علم أي كده أبن دي كرنتا فمن عمل ب- بما علم وان دي أي كده أبن دي المنتدشي ورثه الله علما malam ya alam Allah zai gadar da shi ya gadan mashi ilimin da bai sani ba duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin neman ilimin shi ya yi aiki da abin da ya sani to Allah maɗaukaki zai fahimtar da shi da abin da bai sani ba قال الله تعالى الله مدوككي نا cewa والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم wanda suka shiryu suka bi tafarkin Allah maɗaukaki suka kiyaye dokoki na Allah zadahum huda sai Allah maɗaukaki ya daɗa musu shiriwa a bisa shiryar da suke da ya datar da su wa atahum taqwahum kuma ya datar da su ya ba su tsoron Allah ya datar da su da tsoron Allah zamanto mutane ne masu tsoron Allah wa man taraka al-ilma bima alima wanda ya bar aiki da abin da ya sani au shaka an yalbisahu Allahu ma alima kiris yayi saura yuslibahu Allah an yuslibahu Allahu ma alima Allah ya zare abin da ya sani ya zamanto kamar jahili gashi yayi ilimi saboda baya aiki da shi sai ya zamanto kamar jahili قال الله تعالى الله مدوككي na cewa فبما نقضهم ميثاقهم dalilin warware alkawalin wannan mai girma da suka ɗauka na bautawa Allah da yarda da annabci Isa alaihissalam la'annahum sai muka la'ance su saboda sun warware wannan alkawali wa ja'alna qulubuhum qasiya muka sanya zukatansu masu tsauri basa imani bai ya shiga cikin zukatansu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna canza wahayi magana Allah madaukaki ita ce at-taura an mawadi'ihi daga wurin shi inda abinda Allah madaukaki ya ce ayi kaza sai su karkatar da wannan magana wa nasu hazzan mimma dhukru bi dalilin haka suka mance kaso mai girma na abin da annabinsu ya tunatar da su ya musu wa'azi da shi abu na uku ladabi na uku at-takhalluqu bil akhlaq al fadilati min al waqari wa husn samti wa lin al janibi wa badhl al ma'ruf wa ihtimal al adha wa ghayr dhalika min al akhlaq التي يحمد عليها شرعا au urfan saliman kamantuwa da kyawawan halulluka minal wakar sali na nutsuwa samu malami ko almajiri na da nutsuwa kai zamanto mutum ne ga yanan kawai babu nutsuwa tare da shi wa husnu sam ya zamanto mutum ne ba mai kayaniya ba to an same shi dai baya da wani kwaramniya wadda za a ce kai wani ai magana sai wani walinin janib kuma ya zamanto mutum ne mai tabshin zuciya na ɗaukar haƙuri kai zamanto mutum ne mai tsanani mai tsaurin zuciya wa bazalul ma'ruf kuma ya yi ka zamantowa iya ba da duk abin da ya zamanto kyakkyawa ne na magana ne na dukiya ne ya zamanto ya aikata alkhairi wa ihtimalil adha kuma ya zama to mutum ne mai jimirin cutarwa a cuce shi yau a zalunce shi nan a faɗa mai magana nan ya yi haƙuri da haka kuma da haka da'awa take tahiya wa ghairi zalika min al akhlaq da wani wannan na kyawawan halulluka allati yuhmadu alaiha shar'an wanda ake godiya a kanta ake yaba ta a shar'ance au urfan ko a al'adance saliman al'ada wadda ta zama kubatatta mai kyau ladabi na uku na hudu ijtinabul akhlaq safila aksin wancan nisantan munanan halulluka wanda suke zub da mutunci min alfuhushi misali alfasha ka sa mutum mai yawan zage-zage danyen zage albasha da magana ta banza wasab da zage-zage wal'aza da cutaswa wal gilza da tsanani tsauri wal khiffatul mazmuma kuma da saltalailai wanda abin da za a zargi mutum kai zama to mutum rago ne kawai duk abin da zai yi cikin sanyi babu kuzari babu komi filmantika a cikin magana wal hai'a da kama wa gairi zalika da makamantan wannan mimma yuzammu alaihi shar'an na daga abin da ake zargi a kan shi a shar'ance ake zargin shi a shar'ance a urfan saliman ko kuma al'ada wadda ta zama kubutatta min al'adab al-mukhtassati bil muallim na daga cikin ladubban da suka keɓantu daga na suka malami yake banta da su alhirsu ala nashir ilmi bi jami'il wasa'i kiyayewa tsananin kiyayewa da yada ilimi da dukkan hanyoyi daban-daban karantarsuwa ne wa'azi ne menene shi dai san hanyoyin da zai watsa ilimi wani buzilahu liman talabahu bi talaqatin wan shirahi sadri hakanan kuma ya bada shi ga wanda ya nema bi talaqatin da talaka sakin huska ka almajiri ya zo neman ilimi mai neman ilimi ya zo ka gintse huska ka kwatanta baka so wan shirahi sadr kuma ka karɓi wannan kana jin daɗi mugtabitan bi ni'matillahi alayhi kuma kana ba shi ni'imar da Allah maɗaukaki yawa mutum iya jin daɗi da ni'imar da Allah maɗaukaki ya yi a kan shi ta ilimi bil ilmi wa nur wa taisirin min man yarithu ilmahu an kuma da sauƙaƙawa wanda zai gaji wannan ilimi da gare shi wal yahzar kullal hazri mutum yayi taka tsantsa dukkan taka tsantsa min kitmanil ilmi fi halin ya taju nasu fiha ila bayani ya yi taka tsantsan ya gushi ɓoye ilimin da mutane suke buƙatar shi a cikin a wani ila bayani wanda suke buƙata a yi zuwa a musu bayani kai mutanen da Allah ya ba su ilimi amma saboda mugun hali da ruwa ba sa ba da wannan ilimi sai dai su mutu da shi aw yas'aluhu anhu mustarshid ko kuma wani mai neman a shiryar da shi a sanya shi hanya ya tambaye shi game da wannan ilimi ya ɓoye fafil hadithi an nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi daga annabi wanda tsirayen Allah da mun Allah su kara tabbata gare shi annahu qala yace man su'ila an ilmin alimahu dukkan wanda aka tambaye shi wani ilimi wanda ya san shi thumma katamahu sannan ya ɓoye wannan ilimi uljima yawmal qiyama bil jamin minan nar za a mai ragama ranar qiyama da ragama da tauta amma kuma wannan akwai lokacin da idan ka lura da wanda kake karantarwa akwai wasu mas'aloli wanda kwallowarsu ba za ta iya ɗauka a lokacin nan ba sai a saurara har lokacin da ka fahimtar da su suka fahimci wasu mabadi kan nan kamar su kamar yadda muka gani a hadisin Huzaifa radiyallahu anhu قال رواه احمد وابو داود والترمذي امام ابو داود ده امام احمد ده امام ابو داود ده امام الترمذي سكفتر دون حديث لدبي نبي الصبر على الاذى على اذى المتعلمين وسوء معاملتهم له hakuri absa cutarwa da almajirai za su yi masu neman ilimi da mummunan mu'amala da suke mishi malami dole ya yi haƙuri da wannan domin shi iya da babban munuwa ba ta karan kanshi ba ta shari'a ta umarni na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗa shari'a Allah da addini liyanala bidhalika ajra sabirin domin ya samu da wannan cutarsuwa da haƙuri da zai amsa cutarsuwa masu neman ilimi ya samu ladan masu haƙuri wa yu'awwidahum ala sabr kuma ya koya musu haƙuri idan sun lura sun cutar da shi ya yi haƙuri sun cutar da shi wannan karanta suwa ce su ma na kan cewa idan wani ya cutar da su za su ɗauki wannan haƙuri wa ihtimalil adha minan nas ya ɗauki haƙurin jimirin cutarsuwa daga mutane haka Allah madaukaki yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri dole sai da haƙuri da ɗaukar jimiri a bisa cutarsuwa نعم لكن مع ملاحظتهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه بحكمة على ما أساءوا به سيديكم كي برسو هكذا إن سمونا نابس كوتا تابا يسن ياسا حنيا يفدا كدسو يسن ياسو يدورا سكن تفركي ميكيو يتنا تدسو da wannan abu da suka yi ba mai kyau ba ne ba amma kuma da hikima abu sabon da suka munana li'alla tadi'a hay'atuhu domin kada kurjinin su ya lalace in ya zamanto kowace shara a zo a zuba mushi baya magana akan to sai zamanto baya da matsayi baya da mutunci sai zamanto kuma amfanin da za su yi shi kuma dole ne mai ilimi ya zamanto malami ya zamanto iya da kurjini domin almajirai su san amfani da abin da yake karantarsa na'am min nufusihim fayadi'a majhudahu sai zamanto duk kokarin da zai zai shi ne a banza akan banza ba da amfani ba fi ta'limihim aw sakaranta suwa shi da yake musu ladabi na uku an yumathila amama talabati bima yanbaghi an yakuna alaihim min dinin wa khuluqin malami ya kamantu a gaban almajiran shi da abin da ya kamata ya kasance a kan shi ɓangaren addini da kyakkyawan hali fainal mu'allima akbar kudwatin litilmizi domin malami shine babban jagora ga almajirin shi isa jahilai da an yi wani abu a ce ai malam amma an ga malam wani ma iyaye kaza ko da ya saba wa shari'a domin su su ne fitila shi ne fitilarsu shi ne jagora وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم shine madubi wanda yake komawa ga mine ga wanda yake neman ilimi dinul muallim ga addinin mai neman ilimi shi kamar matsayin madubi ne fa innal muallima أكبر قدوة لتلميذه وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه دا حال لكج لدبي نهدو أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه shine ya bi tafarki hanya mai ya bi ya kama hanya kusa wadda ta yi zamantowa kusa da sadar da ilimi ya zuwa ga almajiran shi in ya tashi karanta suwa ya ba hanyar da dandanan zai sadar da wannan manuwa tashi don ilimi inda hanya biyu ce kowace tana kai gacci ga zuwa sadar da wannan ilimi to ya duba wadda ta yi sauki ta yi kusa nam wa ghars wa man ma ya huluduna zalika kuma ya kokarin hana dukkan abin da zai kange wannan hanya da za ta kai ga neman ilimi kai ya yi sakaci فيعتني ببيان ببيان العبارة وإيضاح الدلالة يلورا يكولا دا بياننا عبارة مغانا وجملة وإيضاح الدلالة كما دا كاو حسكي غوتمنها هو أبن دا نسي كني وغرس المحبة في قلوبهم كما يكو كارن دسا soyayya a cikin zukatansu son ilimi liyatamakkana min qiyadatihim domin ya samu dama ta jagorancinsu wa isra'ihim li kalamihi domin su yi ka saurarawa maganar shi wastijabatihim li tawjihihi kuma domin su karba a sanya hanyar shi ko kuma inda ya nuna musu ina ga sai mu tsaya nan mu tashi kan gaba ta gaba min al'ada bil muktasa bil muta'allimi abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk